بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار baka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh safiyar litini 27 ga watan al-muharram hijiran annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama alif 437 daidai da tara ga watan nuwamba 2015 miladiyya wannan shine ainihin wato darasi na tara daga cikin jerin jir karatun littafin ainihin wato wasiqatul ikhwan litabyin dalilat alkitabi was sunnati wal ijma' wallafar shehu Usmanu mujaddadi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi jama'ar musulmi idan ba manta ba a darasinmu na jiya malam al-shaykh al-mujaddad Uthman bin Muhammad bin Uthman ibn Fodi yana ainihin wato yi mana bayani ne da kuma jan kunni dangane da bin malaman banza mugayen malamai waɗanda ba sa ƙoƙarin faɗi wa mutane gaskiya da kuma karantar da mutane sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a inda ya mana bayanin cewa lallai da yawa daga cikin waɗannan malamai dukkanin abin da suke karantar da mutane suna yin shi ne domin neman wani abin duniya domin samun girma domin samun wata daraja domin samun wani mukami domin samun kuɗi domin samun wasu abubuwa na duniya wanda ko waɗannan gaba ɗaya su jin daɗi ne ɗan ƙanƙari ne wani ɗan lokaci na rayuwar duniya kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa kul mata'ud duniya qalil kace da su rayuwar duniya lokaci ne ɗan ƙanƙani jin daɗi ne ɗan ƙanƙani wal akhiratu khairul liman ittaqa amma gidan lahira ita ce tafi alheri ga masu tsare dokokin Allah wala tuzlamuna fatila kuma ba za a zalunce ku daidai da ainihin wato zaren da ke jikin kwallon dabino ba a inda malam yi mana bayani da cewa lallai da yawa daga cikin malamai suna cin kuɗin mutane ta hanyar barna kame da Allah ta'ala ya faɗi game da malaman yahudawa da kiristoci wanda ta kai zuwa ga wajen da ɗan fodiyo ke faɗa mana cewa ɓarna ta faru ne a cikin wannan addini samuwanta mutane biyu suka samar da ita da mugayen malamai da kuma jahilan masu bautan Allah domin yau dukkanin wani abu da ake yi a cikin gari wanda za a yi yawo a titi-titi za ka da cewa jahilai ne ke irin wannan yawo suna irin wannan ɗaga hannu suna irin wannan ife-ife da sauransu amma da za ka waiwaya ka duba ina malamansu da ke karantar da su za ka da malaman ba sa dalili saboda su kansu malaman sun san cewa wannan abin da ake ba addini ba ne jama'an na fata an gani in ko addini ne to malaman ya kamata a fara gani a gaba sannan sai sauran mabiya su su biyo baya amma sai kaga zallan mabiyan ne kawai suke yawo ake wasa da hankulansu suke yawace yawace suke ife ife da sauransu wanda irin waɗannan yana daga cikin dukkanin ainihin wato ayyukan da sauran mutane sai kasance suna aikatawa Allah maɗaukakin sarki ya tsare mana imaninmu ya shiryar da mu zuwa ga hanya madaidaiciya wanda har ya kawo mana wani asari daga Huzaifa ta ɗan Yaman Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda Huzaifa ya ɗauko wasu duwatsu farare a hannunsa yake cewa mutane ya ku jama'a kun ga wannan addinin yana da haske kamar waɗannan duwatsun da ke hannuna amma sai ya ɗebo tafin hannu na ƙasa yana barbaɗawa akan waɗannan duwatsu yana barbaɗawa yana barbaɗawa sai da aka waye gari wannan ƙasan ta rufe wannan haske da waɗannan duwatsu ke da shi wazai fata an yaba ke cewa na rantse da Allah wanda yana ke hannunsa za a samu wasu mutane da za su zo a baya waɗanda sai sun yi ƙoƙarin birne wannan addinin kamar yadda na kewaye wannan duwatsun da wannan ƙasar ma'ana za su zo su yi ƙoƙarin kawar da mutane ga barin bin sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da asalin abin da ainihin wato allah maɗaukakin sarki saukar a cikin littafinsa mai sarki wanda malai yake cewa yana daga cikin mafi bayyanan alamomin irin waɗannan malamai ba sa kawo gyara a cikin al'umma ba kuma sa kyale wanda zai kawo gyara a cikin al'umma za a haɗa kai da wasu a yi zage-zage wani abin ma yana kai ga kisa wani abin yana kaiwa har zuwa ga kisa malamai nawa aka sha ƙasar nan waɗanda laifinsa kaɗai don sun ci abi Allah abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kuma an dinga kai musu hare-hare da sunan za a kashe su amma Allah ta'ala ya tsayartar da su a wannan hanya din jama'a ina fata an gane shi iman dan fudi yace kwatan kwacin irin waɗannan malamai kamar dutsen kan fani a cikin ruwa a cikin kogi shi bai sha ruwa ba kuma bai kyale mutane sun sha ruwa ba da ruwan ya taba shi sai ya sai ya tafiyar da ruwan kuma shi in ya zauna a cikin ruwan ba shan ruwan zai yi ba jama'a an gane wannan ko a ƙarshe ma dan fudu yake cewa ya ku ƴan uwana musulmi lalle mugayen malamai malaman banza sun yi ƙoƙari wajen tozartar da wannan addini sun wulaƙantar da dokokin Allah maɗaukakin sarki na sallah da azumi da dukkanin sauran ayyuka na farillai waɗanda Allah maɗaukakin sarki yau da mutane saboda son dukiya da son girma suka yi shige da fice a fannonin halal da haram kuma suka yi ƙoƙari wajen umarnin mutane da aikata ayyukan sabo suka yi ƙoƙari wajen yin fito na fito da Allah maɗaukakin sarki da kuma dogewa akan wannan manyan zunubi nasu da suke aikatawa Allah maɗaukakin sarki ya tsare mana imanin insha Allah ta'ala za mu tsora daga inda malam ya tsaya الشيخ عثمان بن محمد بن عثمان ابن فودي يشيغا بدا cewa يا اخواني يا ku yan uwana musulmi i'lamu ku sani cewa anna salah al-ummati bi salah al-ulama'i ku sani cewa gyaruwan al'umma yana samuwa ne idan malamai sun gyaru jama'a ku ji magana dan fodiyo gyara a cikin al'umma, al'umma na gyaruwa ne da gyaruwan malamanta, wa fasadahum bi fasadil ulama, hakanan lalacewan al'umma yana faruwa ne a sanadiyyar lalacewan malamai. Idan malamai sun inganta suka bi Allah suka kwaɗaitar da mutane wajen bin Allah al'amuru bil ma'arufi, an nahyu anil munkar da dukkanin ayyukansu to za ga an sami gyara a cikin al'umma hakanan idan suka yi watsi da dukkanin umarnin Allah da na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to an dinga samun barna kenan kuma ka'ida kenan idan aka bar mutane haka ba karantarwa aka bar samari suna yawo a titi sai dai holo sai dai ihu sai dai yin koyi da ainihin wato arna da yin koyi da ainihin wato waɗancan kiristoci da yahudawa waɗancan arna na turawan yamma to wallahi wannan musibar idan ta kai ta kai sama ta yi tsoro kanmu za ta dawo duk al'umman da ba su karantar da matasansu ba mustaqbalinsu ba wannan musibar idan ta kai ta kawo kansu za ta dawo da za a wayi gari ba abin da za ka yi a cikin wannan al'umma ɗin kuma duk abin da za ka yi ma za a wayi gari da kayi kalman kisa zai fito daga wurinsu saboda an riga an wanke kwakwalensu ta hanyar kalle-kallen fina-finai sun sai da ake kisa sun sai da ake makirci sun sai da ake kulle dukkanin wata kisisina da wata gutsuru tsoma Allah madaukakin sarki ka tsare mu wal ulama'u su ko malamai idza kanu amilina bi ridwanillahi azza wa jalla idan suka kasance masu yin aiki da yardan Allah mabuwayi madaukaki musirin al-akhirata 'ala ad-dunya suka kasance masu fifita rayuwar lahira akan ta duniya fa'ula'ika khulafa'ur rusul to jama'a irin waɗannan malamai su ne nan mamaya annabawa su ne irin malamai waɗanda annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam yake magana a kansu akan cewa al'ulama'u warasatul anbiya malamai magada annabawa ne irin waɗannan malaman su ne waɗanda annabi sallallahu Alaihi wasallam yake cewa malamai a cikin al'ummata kamar annabawa ne na banu Isra'ila. Domin banu Isra'ila idan Allah ta'ala ya aiko wani manzo guda ɗaya wanda Allah ta'ala ya aiko shi da saƙo, su kuma sun yi tasar da wasu annabawa waɗanda za su ci gaba da karantar da mutane saƙon da wannan annabi ɗin ya kawo. Ina fata an gane. To, mu ma wannan al'ummar haka ne. Duk wani malami da zai karantar, za ka ga ya ƙoƙarin ɗaukar Alƙur'ani ne, da hadifan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama yana mai ƙaurace wa dukkanin tatsuniyoyi da abubuwa na almara da dukkanin wasu ƙirƙire-ƙirƙire da kwashe-kwashe jama'a ina fata an fahimci wannan to malam yace idan malamai suka zamto an wayi gari suna fifita rayuwar lahira abinda za su samu a wurin Allah sama da abinda za su samu a nan duniya malam dan fodi yake cewa fa'ula'ika ƙulafa'un rusuli waɗannan su ne nan mamaya annabawa su ne malamai wanda suke zama a matsayin madadin annabawa wannu saha'u lil'ubbad irin waɗannan malamai su ne kuma masu yin nasiha ga masu bautan Allah Allahu akbar ƙoƙari suke su karantar da bayan Allah addinin Allah yadda Allah yake so da kuma yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta shi yasa aka ruwaito ga Imam Shafi'i Imam Shafi'i yana cewa amantu billah wa bima jaa anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima jaa an rasulillah ala murad rasulillah Imam Shafi'i yace nayi imani da Allah da abin da yazo daga wajen Allah shine alqur'ani ala muradillah zan bi alƙur'anin ne kuma yadda Allah yake so ba yadda ni yake so ba ba yadda wani na yake so ba yace wa amantu bi rasulillah kuma nayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa bima jaa an rasulillah da dukkanin abin da yazo na umarni ko na hani ko na kwadaitarwa daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ala muradi rasulillah zan yi aiki da wannan abin kamar yadda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe kaga anan kai tsaye malam shafi'i yana nuna maka cewa ko zaka bi sunnan annabi to zaka bi ne da mene fahimtar magabata na kwarai alqur'ani dai Allah ta'ala ya saukar da shi da dimidimin sa a zamanin sahabbai ne in kace wannan aya ta alifin kaza ne wannan aya ta alifin kaza ne sai tambaye ka kana da wani magabaci akan wanda daga cikin sahabban annabi Muhammad idan ba ka da shi kana da wani magabaci daga cikin tabi'ai irin sa'id ibn musayyib kana da su kana da manya-manya irin su salim ibn umar kana da su irin su imam al-auza'i kana da su irin su laif bin sa'ad manya-manyan malamai kana su cikin tabi'u tabi'ina kana da wani wanda ya riga ka akan wannan fahimtar daga cikin atba'u tabi'ina kana da wani daga cikin tabaul atba' ina fata an gane jama'a wato addinin ba a yin shi ne sai yadda magabata na kwarai suke saboda Allah ta'ala ya sanya gyara a cikin wannan al'umman a ainihin wato farkon ta ne duk abin da kaga ya faru a yanzu sai ka koma farko musulmin farko da irin wannan ya faru da su ya suka yi wani irin mataki suka ɗauka wacce hanya suka yi wajen magance irin wannan to in ka bi hanyar su za ka shiryu jama'a ina fata an gane to waɗannan malamai su ne masu yin nasiha ga bayin Allah masu bautawa Allah wadda'wati ila Allah su ne kuma malamai masu kira zuwa ga Allah yad'una ila sabilin najati suna kiran mutane zuwa ga hanyar shari'a zuwa ga hanyar tsira zuwa ga hanyar samun rabo faqad sa'ida man ajabahu malam dan kodi yace lalle wanda duk ya ansa wa irin waɗannan malamai to lallai ya samu rabauta ya rabauta a duniya da lahira Allah ka ba mu ikon bin malamai na gari malamai na kwarai wa faza man iqtada bihim dukkanin wanda yayi koyi da waɗannan malamai haƙiƙa ya rabauta qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin Allah ta'ala ya ce babu wanda ya fi kyakkyawan zance domin man anan malaman tafsiri kace ma'ananta ma ina fata an gane ma'ana ko la ma'ana la ahsanu qawlan babu wanda ya fi kyakkyawan zance mimman da'a ila Allah sama da wanda ya kira zuwa ga addinin Allah wa amila salihan kuma ya aikata aiki nagari وقال إنني من المسلمين كما يتي لليني إنا لغسك مسلمين جماعة إنا فاتا أنقاني كيران إذن ذاك يكرا تو كي أقري كي يكرا زوا غا الله دا كما ين أيكي نغاني كما كسن شي مسلمي سنسا بامي كوشي واغا برم بن هنير مغباتا نقريبا مالن أنفودي يشيغا بيشوا يا إخواني يا كو ين أوانا baka ba'du ahli ahli ahli Allah wani sashi daga cikin malaman Allah bayin Allah na gari yayi kuka faqala siki cewa inna ulama as-su'i jalasu ala tariq al-akhirah lalle mugayen malamai lalle malaman banza sun je sun zauna ala tariq al-akhirah akan hanyar zuwa lahira jama'a ina fata an gani akan hanyar zuwa lahira suka je suka samu wuri suka zauna fa qata'u al-ibada 'anillah sai suka yanke bayin Allah ga barin bin hanyar Allah da ka zo sai su kiraye ka su ce maka tofa akwai kaza akwai kaza in ka ce akwai salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a akwai wata salatin kaza ma in ka ce a ai yanzu ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya salla sai ya ce a ai akwai kaza ma da wani ya kawo in ka ce akwai addu'an kaza ma sai ce maka ai akwai wacce wane ya kawo saboda haka sai su raba ka da Allah da manzon Allah su kai ka zuwa ga wani hanyar da ba za ta kai ka zuwa ga ci ba to jama'a dan Allah ne ne laifin an ci abu Allah abu manzon Allah shin akwai wani laifi a cikin wannan bal shine abin da ya kamata kowane malami na Allah ya kirayi mutane zuwa gare shi amma ba ka kirayi mutane zuwa ga abin da kai zuciyarka take so ba ko zuwa abin da wani ya kirkiro ma'ana wani sai bayan da aka yi shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da wani abu ana bautawa Allah a duniya sannan ya zo kuma a ce dole a bi shi da abin da ya kawo haba jama'a an yi adalci a nan ai ba ya adalci ba ba ya adalci ba sai ga ana korewa ana korewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin darajojin sa ana bai wasu dan idan ka je inda ake abubuwa da yawa zaka tanda cewa girman da Allah ta'ala ya bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yawancin darajojin da ake faɗi kai a baki ne wallahi a baki ne saboda mai faɗin ma zaka baya kokarin bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama tunda kan tufafinsa zaka yana jan ƙasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma cewa yi man jarra thawbahu khuyala fala yanzuru Allah ilayhi yawm al-qiyamah wanda duk ya ja tufafinsa yake jan ƙasa Allah ta'ala ba zai kalle shi a ran tashar kiyama ba walahum azabun alim kuma suna da azaba mai raɗaɗi to tun da kan tufafinsa ma an samu matsala me kake tsammanin abin da zai fito daga bakinsa jama'a ina fata an fahimci wannan saboda haka daidai shine ka yi kokari ka bi malamai na Allah kuma kai yau idan ka ce to ni ina jin tsoron suwa ne kada in ce zan bi addini mai kyau suwa ne su ce za su zage ni ko a ce ni dan kaza ne ko a ce ni dan kaza ne waɗannan mutanen da kake jin tsoron su za su iya tsaya maka gaba ga Allah su cece ka za su iya tsaya maka a gaban Allah a ranar tashar kiyama su fanshe ka su ce ya Allah ne sa wana ya yi kaza saboda haka Allah ya kyale shi ya ɗau nauyin zunubin sa ina wala taziru waziratun wizra ukhra wata rai ba ta taɓa ɗaukan nauyin zunubin wata rai saboda haka daga lokacin da ka ji ana yayata shari'a sai ka yi ƙoƙarin bin shirya kada ka damu da wanda zai cutar da kai dama hanyar manzanni kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya mutu a garin maka akwai arna akwai waɗanda suke basu imani da Allah ba ya bari a duniya ga mutane nan da yawan da basu imani da Allah ba amma dukkanin wanda ya fahimci gaskiya ya fahimci wahayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne yayi kokari ya bi shi aiki an kyare su an musu an azabtar da su ka duba tarihin irin su khabbab ibn arad da manya-manyan sahabbai irin su ammar bin yasir da irin su mus'ab bin umair safirul islam dan gata ne a garin a garin makka amma daga lokacin da yayi imani aka dinga azabtar da shi har ma fiye shi ce mai wallahi daga yau ba za ta ƙara cin abinci ba har sai ta mutu in dai bai bar addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba yace mata ya ce ya ce mahaifiyata ki ci abincinki ki sha abin shanki idan da za a waye gari kina da rai guda guda 100 a waye gari ana zarewa ɗaya bayan ɗaya a zara ɗaya an jima an jima a ƙara zara ɗaya to ko da ran nan 100 fa za su ƙare wallahi ba zan ba addinin nan ba saboda ka kawai in dai kin ga zaki ci daga da cin abinci ci gaba cin abinci haka nan ta hakura dai ta ga za ta mutu ko ta ci gaba cin abinci ina fata an gane saboda ka ko an yi fushi da kai ma za a dawo a cire mutum ne dan uwanka ne mutum wa alaikum assalam
ganin can ya bar bangaren ya kuma wajen eh takaici ne shi ta ganin cewa ya bar ya bar addinin iyaye da kakanni shi ne ta ba shi wannan
a matsayin tsoratarwa ta turtuwa wa Allah ya sa ya dawo eh wani ko Allah ya sa ya bar addinin manzon Allah ya kama ya koma addinin kakanni ta ce ga masa kuma Eh.
wannan ya hakan
sai ka zo na a rana kudi shi dan zai tsoratar da shi shedan ne ke tsogoyi ko shedan zai tsoratar da shi ko eh ya koma ainihin wato addinin iyaye da kakanni daga nan sai ya faɗa masa ya ce inda kina da rai ran nan guda ɗari a dinga ɗaukan ɗaya bayan ɗaya ana zarewa ana ajiyewa a gefe ana ɗaukan ɗaya ana zarewa ya ce wallahi tallahi ba zan bar wannan addinin ba saboda haka in za ki ci abinci ki ci abinci in za ki sha abin sha ki sha abin sha ina fata an gane wanda shahada ya yi a ranar yakin uhudu da shaidan Allah Allah ya ce ɗan aljanna ne ina fata an gane saboda haka in kace wai kai to kila ba ka san a zarge ka dama can mutane masu zargi ne kuma ka sani irda'un nas ghayatun la tudrak in ji malamai ka yarda da mutane su yarda da kai 100 bisa 100 a ce wani mai kyauta ne misali wani sai ya ce kai marowaci ne duk yadda wani yake ganin cewa kai mutumin kirki ne sai wani ya ce mutumin banza ne kai saboda an wayi gari ne abu mai kyau ya zama mummuna idan yau addini kake sai a ta zagin ka amma idan yau wani iskinci kake a unguwa sai ga har burge mutane kake asbaha al-ma'ruf munkaran wa munkarul ma'ruf wa mun- wa- wa munkarul ma'ruf Allah ma daukakin sarki ya tsare bana imani to jama'a kun ji Malam dan fodiyo ya ci gaba da cewa to waɗannan malamai sun yanke mutane gabar bin hanyar Allah madaukakin sarki yace ya ikhwanil muslimin ya ku yan uwana musulmi utlubu ulama addini ku yi ƙoƙarin neman malaman addini ahalar zikiri waɗanda suke ma'abota yawan ambatan Allah maɗaukakin sarki ansarar rahman masu taimakon addinin Allah maɗaukakin sarki haizu kanuhum barakatu ahlil ard duk inda suke irin waɗannan malaman to albarka ne ga mutanen da ke rayuwa a bayan ƙasa jama'a in dai malaman kirki ne ko to su alheri ne zaman su rayuwarsu albarka ce ga mutanen da ke rayuwa a bankasa ku yi kokari ku neme su ku bi su litaslimu min al-kufri al-qawli wal fi'li wal bid'a domin ku samu ku tsira daga kafirci na zance da kafirci na aiki da kuma aikata ayyuka na bid'a wa ahlu dhikri su ko malamai ma'abuta zikiri masu ambaton Allah huwa kullu man ijtama'a fihi wasfani to ku ji mamal dan furi ya faɗi maganar bace maganar bace kawai sai shiru zai yi bayani sai ce wa ahlu zikri malamai ko waɗanda suke ma'abota ambaton Allah da nace ahlu zikri huwa kullu man ijtama'a fihi wasfani shine malamin da sifofi guda biyu suka haɗu tare da shi al'ilmu wattaƙwa malamin da ya hada abubuwa guda biyu ga ilimi ga sani ga tsoron Allah kenan duk lokacin da aka rasa ɗaya a cikin waɗannan jama'a an samu matsala i an samu matsala malamin da ke da ilimi baya jin tsoron Allah to an riga an samu an riga an ban Allah lalace kenan haka nan malamin da ke wanda ke da takawa ba shi ilimi takawar shi ba ka amfani da shi komai ba domin dama ilimi shine asalin abin da ke samar da takawa na gaskiya jama'a ina fata an gane wannan don haka kada abu wanda yake jahili kenan haka nan kada abi wanda baya jin tsoron Allah abin da zai faɗi shine kawai abin da zuciyar shi ke so abin da yake son suwa na su bi shi suwa na su girmama shi ya yi kokarin bautar da mutane a karkashin sa fa huwa min ulama'id dini to malamin da ya sami irin wannan sifa fa huwa min ulama'id dini to yana daga cikin malaman addini allazina okay ahli dhikri ko ansarur rahman malamai ma abuta ambatan Allah kuma su taimakon addinin ubangiji mai rahma wa man lam yajtami' fihi wanda ko ba a samu waɗannan sufofi guda biyu tare da shi ba ilimi da tsoron Allah fa huwa min ulama'is su'i to wannan yana daga cikin malaman banza ahlal ghafla sakarkaru ansari shaitan masu taimakon kuma shaitan jama'a ku ji magana dan fudu ya faɗa game da irin waɗannan malamai malaman da ba shi ilimi tsoron Allah an riga an rasa matsala da shi saboda hatta dukkanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ayoyin alqur'ani zaka ji na fassara su ba a yadda Allah yake so ba ba a yadda manzon Allah yake so ba ana fassara su ne yadda za su dace da son zuciyar wani ana fassara su ne yadda rai zai yi daɗi ba yadda Allah yake so ba ba yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar a sunna ingantacciya ba mal dan fudi ci gaba da cewa ya ikhwani ya ku ƴan uwana iyyakum bidhahabi ila mawdi'il bid'a ne muku kashedi ne muku kashedi gabarin zuwa dukkanin wuraren da ake aikata ayyuka na bid'a ina fata an gane din da kace maka bid'a ake yi kaje wajen kai ba kaje maka da kallo ko saurare to kai ma Allah ya tsine maka albarka domin ya tabbata hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa la'ana Allahu man awa muhdithan Allah ya tsine wa dukkanin wanda ya taimaki mai kirkiran sabon abu a cikin addini Allah ya tsine mai duk wanda ya taimake shi ko da da kalma ce Allah ta'ala ya tsine mishi albarka a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kullu mawdi'in ijtama'a fihi ar-rijal wan-nisa ya ku jama'a ku kaurace wa dukkanin wurin da aka cakuɗa tsakanin maza da mata min nikahin na wurin ɗaurin aure ne wa aqiqatin da taron suna wa janazatin da irin janaza binne gawa da ake zuwa wanda za ga an cakuɗa tsakanin maza da mata don aka sami irin waɗannan ko da baya a garuruwan mu akwai wasu garuruwan da za ka samu akwai irin wannan al'ada za a sa maza a ga mata suna tafiya a baya suna rusa kuka su kuma ko kuma a'a ya mutu amma a sanya mata suna suna watsa masa fulawa Mm, suna kuma dukan ganga ana kuma dukan ganga a ce wai a haka ne kuma za a ɗauki gawa kai ta makabarta da mata da yara da ganga da badujala da da mazamir shaitan bushe-bushe na shaitan kuma a haka ne za a ɗauki mutum aje a kai shi to malam dan fodo yace irin wannan abin da ake aikatawa ba daidai bane shi yasa jama'a kaga wai mutum ya ce wai ya jingira kashi zuwa ga dan fodiyo sai da ma makarantar shi ya sa mata sunan dan fodiyo a'a ƙarya ne ka je ka karanta littafan dan fodiyo ka gani me ya karanta a littafansa yayi daidai da abin da wancan yake aikatawa kada a rika wawaitar da hankalin mu ana ribatan ainihin wato hankulan mu ina fata an gane ba wai ƙarar sunan makarantar ka misali fodiya ba a ce wai eh saboda usman dan fodiyo a'a ƙarya ne a je a duba littafan dan fodiyo a gani wanda ya sa mak- makarantar shi sunan fodiya din misali shin yana bin irin abin da dan fodiyo ya karantar ne ko kusan zuciyar shi yake bi jama'a ina fata an gane malam dan fodiyo ce to kada kuskura ku bi irin wannan wuri da ake irin wannan janaza irin wannan binne gawa wa sadaqatin lil mayyit da kuma sadakan uku da bakwai da arba'in da sittin da shekara duk wata sadaka da za a ce za a yi wa mamaci bayan ya mutu sadakan uku ne sadakan bakwai ne gashi dan fodiyo ya faɗa wa sadaqatin lil mayyit da wurin da ake zuwa taron sadakan bakwai taron sadaka da ake wa mamaci bayan ya mutu ku kaurace wa irin waɗannan wurare in ji malam dan fodiyo وغير ذلك من مواضع اجتماعهم مما لا تحصى da wasu irin waɗannan wurare waɗanda ake taruwa waɗanda ba a iya ƙididdige irin waɗannan tare-taro da ake yi taron suna da yawa jama'a kala-kala da suna tilka sadaqatu mallan furici kaga wannan sadaqa allati ala hadhihi alhala wacce ake yin ta irin wannan yanayin la tanfa'ul mayyita malam dan fodi ce ba ta amfanar da mamaci idan ya mutu jama'a shekara 200 kenan malam dan fodi ke faɗin wannan magana to lallai dai kam jama'a ina fata an gane yace irin wannan sadakar da ake wa mamaci jama'a ba ta amfanar da shi sai sadakar da aka yi ta a bisa sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya karba na'am na'am Wannan kuma sadaka da ta ce da addini da wannan sadaka da ake aka saba gani ana yin ta a mu wuraren mu na nan wanda kusan ma mutum bai yi ba sai ana ganin kamar shi bai damu da wanda ya da salo ko kuma da ba shi da kame ba shi da wawa a ta shi da kan yi ma ba shi da sauransu a dangana a yi hidimin sadaka nan nan dai ya fita wani kunya ko dai aiwatar da abin da ake ganin cikin addini ai malam abin da ke kawo irin wannan rashin fahimtar addini kuma rashin karantarwa ne na malaman kirki idan akwai malaman kirki suka tsayu wajen karantar da al'umma ba za a sami irin wannan matsalar ba don wani ɗauka yake ma in ba a yi sadakan nan ba to kamar ma kai baka damu da mamacin ba da ya mutu ko kuma a ce a a zo a mai fidda'u ne ma'ana kamar ana nuna maka ɗan uwanka yana can wuta saboda ku zo ku yanto shi daga wuta jama'a ina fata an gane wannan saboda haka wannan ba daidai bane jama'a wajibi ne a karantar da al'umma a faɗa musu gaskiya illa iyaka kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mai cewa fadhakkir innama anta mudhakkir ka tunatar da mutane ka faɗakar da su kadai kai mai tunatarwa ne lasta alaihim bi musaidir kai ba mai iya tirsasa musu bane bai musu dole akan sai sun bi illa man tawalla wa kafara sai dai fa ka sani dukkanin wanda ya juya baya kuma ya mutulce fa yu'azzibuhu Allahu al'azab al'akbar Allah zai azabtar da shi azaba mafi girma inna ilaina iyabahu Allah ya ce lallai zuwa gare mu za su dawo thumma inna alaina hisabahu kai ba kai zaka musu hisabi ba Allah shi ne musu hisabi zaka aikin ka kawai ka faɗa ka ce wannan ba daidai bane wannan daidai ne ya rage ga wanda zai bi ya ba hanyar shari'a ya rage ga wanda zai bi ya ba hanyar bata ina fata an gane dama kaida guda guda ɗaya ce inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura mun shirya dan adam hanyoyi guda biyu imma dai ya zamto mai godiya ga Allah imma dai ya zamto mai mene mai kafircewa Allah kuma jama'a duk maganar da za a faɗa a zo a yi kariya misali to a kawo hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ayyukan magabata na kwarai da ya tabbatar da irin wannan abin da yake a cikin addini dai ne ko ba daidai bane in daidai ne a faɗa in ba daidai bane a karantar da mutane asalin abin da Allah yake so da wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu akai
kinan dai in mun fahimci dan fodiyo duk waɗannan ma'alolin ma usuli da yake tsoratarwa a kauce musu musan ba wani wa'insu wani suke kawo irin wayannan hayaniyar da yake su a kwarai da gaske na ai waɗannan malaman da dan fodiyo ke magana ba kowa ke kawo irin waɗannan abubuwan da yake lissafawa a nan ba sai waɗancan malaman saboda kila in ya ce za a bashi kaza za a bashi kaza za a ce a kawo kuɗin kaza a kawo kuɗin kaza a kawo kuɗin kaza ya samu ya sa a jihunsa zama ina fata an gane
da malamin fodo da shi wannan malamin da yake tare da wasu mutane a wani ne irga ya irga irga wani bayana addinin musulunci wani tsakanin dan fodo da wannan malamin yanzu wanda yake tare da magoya bayan shi
a'a wala ana maganar dan fodiyo shekara 200 yanzu da- da mutuwa shi wannan faɗan kwanan nan ne fa zamani ɗaya suka yi da malam abubakar mahmud gumi na fata an gane wasu da yawa ma daga cikin iyayen ma sun gan shi sun yi zamani tare da shi wale su bi ba'i ba wani nisa ba ne kuma yanzu da ake bunƙasa shi a wannan sashi namu ya ma fi dan fodo da ma shi wani shugaban magabaci sun kwarai da gaske mana ai kun rubutawa ne yayatawa ne kasan duk abin da ake ta yayata shi yau da gobe to sai ka ji an ba shi ƙarfi kuma sai ya ɗauka ma wannan abin kaɗai shine abin da yake addini Allah ta'ala ya tsare mana imani to jama'a kun ji abin da malam dan fojo ya faɗa wa fi risalati Muhammad bin Yusuf bin Ibrahim ya zo a cikin wata wani littafi da wani malami ya rubuta mai sunan Muhammad bin Yusuf bin Ibrahim rahimahullahu ta'ala yace na'am eh as-sadaqatu tanfa'u al-mayyit ijma'an da ijma'in malamai idan aka yi sadaqa ga mamaci bayan ya mutu wannan sadaqa tana amfanar da shi lakin sai dai idza wafaqati sunnah idan wannan sadakar ta dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce za ta amfana da mamaci wa hiya an tuf'ala bi ghairi jam'in nas idan za a yi idan za a yi sadakar to a yi ta ba tare da an tara mutane ba jama'a kun ji shi ma mal dan koyi ba ya faɗi magana bane kai tsaye a'a ya nakalto ne daga wajen wasu- wasu malamai na kirki ga shi malam da kudu ya ya nakalto mana ya faɗa ko ya ce sadaka za ta iya amfani wace amma in ba a tara mutane ba a'a ai sadakar da aka fi so a yi mamaci bayan ya mutu shine a yi masa kyauta kamar wakafi misali kuɗin da kake da shi za ka iya siyan ƙur'anai za ka iya ɗaukan ɗawainiyar wasu marayu za ka iya gina wata rijiya za ka iya gina wata makaranta za ka iya yin wani dukkanin wani aikin alkhairi ka ce amma Allah ta'ala ya kai wannan ladan ga mamaci ya amfani da mamacin wannan ladan ba sai an yayata ba ba sai an yi ta kaza ba ƙila wani dama shi kullum cokalinsa na aljihu yana yawo ne hannunna yake yana ta Allah Allah a ce da an dan samu wani ya wai kwanan nan ba a mutuwa ne dan samu abin dan abin karya wannan daidai shikenan kaga shi kudin kudin sun huta akwai wani wanda ya zo tarar da an yi irin wannan walimar ta mutuwa ya ci ya ci ya koshi ya ce kai Allah ya mai
to kaji ba kaji wai Allah ya ta musu to ka gani mutuwa kowa ke san za in ba dole ba jama'an na fata an gani shikenan sai a ɗauki wannan dukiyar sai a je a sai wani abu wanda zai amfani da mutum misali yanzu aka yi wakafi ya kawo alkur'ani masallaci duk lokacin da wani ya ɗauka ya buɗe yana karantawa sai Allah ta'ala ya kai wa mace mene sai zama sadaqatun ce jariya sadaka ce mai gudana to wannan aka tarfa aka yi shikenan kuma ila sai bayan shekara ila sai bayan kaza shi ko wancan da aka ajiye kullun ladan yana zuwa ga mace da Allah wanne ya fa alkhairi na kullun ko ko na rana ɗaya kawai da za a zo ya tashi ba ma na kullun ba ma na na rana ɗaya ba na ɗan awoyi ko na mintoci jama'a ina fata an fahimci wannan wa fi risalati abi muhammad ya zo a cikin wani risala ta abi muhammad har ila yau yace wala amalun wala niyyatun illa bi muwafaqati sunnah ce babu wani aiki da Allah zai karba haka nan babu wata niyya da mutum zai na aikata wani aiki Allah ya karba illa bi muwafaqati sunnah sai wannan abin ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka gani ko kai ma dai kawai kai aikin baban giwa ne ake cewa ko to wajibi ne sai ka yi aikin yadda manzon Allah ya ce a yi sai ka yi kuma da kyakkyawan niyya niyya ka kuma ta zanto ta dace da abin da Allah ta'ala yake so da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta mal dan fodi yace wa kadhalika al fida'u lil mayyit haka nan wannan fida'u da ake hukunci bayan ya mutu dan fodi fadan kasar Hausa ne shi zaka ji duk abubuwan nan ya san su shekara 200 da suka wuce وكذلك الفداء للميت هكذا فداء da ake wa mamaci bayan ya mutu kaman a ce ana masa ana neman fansansa a wurin Allah saboda akan kare masa zunubansa in waqa'a bi ghairi jam'in nasi idan aka yi ta ba tare da tara mutane ba ita ma mai yiwa Allah ya iya karba ai wata sadaka saboda Allah ta'ala ya gafarta wa mace in aka yi ta ba tare da tara mutane ba to ta iya karbuwa wa illa in ko aka tara mutane fala to ba ta amfani da mamacin ba li'annahu bid'atu domin yin wannan bid'a ce jimal dan fodiyo jama'a ina fata an gane wannan Allah madaukakin sarki ya dace da mu na'am na'am ba shi da asali shi ma wanda ya sauke qur'ani ga mamaci to ai qur'anin da ya sauke kansa Allah shi Allah zai biyo ladan ina fata an gane malamai sun yi sabani akan cewa shin wani irin aiki ne za a iya yi yake ga mamaci wanda wata ran za mu zo mu tattauna wannan matsala kuma mu faɗi maganganun malamai akan ta shin ya halatta a karantawa mamaci alqur'ani shin idan an karanta aka ce Allah ya kai ladan gare shi shin Allah yana kai ladan gare shi dan ba matsala bace wacce kawai za a sha shayi a zuwa faɗa a'a sai an karanto maganganun malamai magabata tukuna akai
ai malam tintin ma dan goni ya warware wannan matsalar cikin iya usul kwarai da gaske ai shi ne ce maka ai sai mun karanta maganganun malamai ai duk abin da zaka faɗa yanzu wani ya ce to ai gashi ya faɗa a'a za mu karanta daga cikin littafin wani ne in ka ce ka dan to wallahi wani ne faɗa cikin littafin sa kaza ina fata an gane kenan magana da zaka faɗa kana da wasu magabata da suka riga ka akan wannan fahimtar ina fata an gane jama'a Allah madaukakin suke ya tsare mana imanin mu Allah ta'ala muna roƙonka ka datar da mu da bin sunar annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon kauce mata Allah muna roƙonka ka sanya mana albarka a rayuwar mu sanya mana albarka a ƴaƴayen mu sanya mana albarka a iliminmu sanya mana albarka a sana'o'inmu ya Allah muna roƙonka ƴan uwan musulmi da ke fama da musibu da matsaloli a dukkanin yankunan duniya Allah ta'ala ka faranta musu wannan bakin ciki da suke fama da shi ya Allah ka yaye musu waɗannan matsaloli dukkanin waɗanda ke ƙoƙarin rushe wannan addini da rushe ma'abota wannan addini na musulunci a ko ina yake a duniya ya Allah ka rusa shi ya Allah kada ka san kada ka ba ainihin wato haƙan karkasa haƙansa cimma ruwa Allah muna roƙonka ka datar da mu ka tsare mana imanin mu ka ya ka yalwata mana arzikin mu ka sanya mu daga cikin bayinka na gari waɗanda za su zamto masu ƙoƙarin yaɗa addinin ka a bayan ƙasa ya Allah muna roƙonka ka sanya mu daga cikin bayanka na gari ya Allah yadda ka haɗa mu a wannan wuri muke ƙoƙarin karantan addini Allah muna roƙonka ka sanya mu tare a cikin aljannar firdausi fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda maliki muqtadir abin da karanta daidai Allah sai mu tare a cikin lada wani kun yi kuskure ubangiji ta'ala ya gafarta min ni da ku baki daya أنك وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته